ana bukatar addu'a akwai wata ɗaliba cikin ɗalibanmu na wannan majalisi na wannan karatu tana zuwa nan ita ta sai mana wannan tamfol ɗin kun ji daman na gaya muku akwai matan da suna taimako sama da maza ko to wannan wata mace ce ta sai mana wannan duk in wannan da kuke sha yar uwarku ce wata yar uwarku ce mace ta saya ai mata addu'a Allah ya ba ta lada ya mata inuwa a gidan aljanna da ita da iyalanta da yayanta ashe muna da manya-manyan hajiyoyi a nan ba mu sani ba Allah biya wannan mata da ta mana wannan aikin alherin kuma Allah ya jarabe ta gidan ɗanta ya kama da wuta an mata gobara a gidan ɗanta so mu yi mata addu'a Allah rufe asiri ɗan kuma Allah biyar masa abin da ya rasa muna fatan babu rai da ya taɓo babu damuwa ba matsala abinda duk ya taɓi ya taɓo Allah ya mayar musu da alheri hajiya muna miki addu'a Allah ya kare gaba Allah ya kiyaye Allah hoyinu assalamu alaikum wa rahmatullahi malam da fatan mun waye gari lafiya Allah ya sa haka amin suma amin malam ina da tambaya kamar haka idan mace ta nemi sage a tace ita ce ta nemi sake a wajen mijinta sai ya ce ba zai sake ta ba ta kai shi kara kotu ta ce malam tun da muka yi aure da shi yanzu wajen shekara takwas amma wallahi malam bai taɓa mun sutura ba ni da yarana ni bai taɓa mun ba shekara takwas yarana ‘ya'yana bai taɓa ɗinka mun sutura ba shekara takwas duk wani abu da ya shafi aure nauyi na aure tsakanin miji da mata malam mutumin nan baya yi har ciyarwa ta kai ga baya iya ciyarwa sai dai ko iyayensa su aiko mana ko kuma in nema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga abin da nake gaya muku ko mazan nan fa sai an yi musu da gaske fa wala wani lokacin irin waɗannan tambayoyin ni ba na son karanta su saboda su shiga duniya ma a jima cewa musulmi musulmi ga yanda suke yi wa matansu a gidajensu wannan isa shem abin kunya ne akan mu wallahi yanzu mutum shekara takwas bai kawo matarsa a tamfa ko yadi ba shekara takwas nan kuma tana ta haifa masa 'ya'ya ya kwashe wannan shekarun bai san ya yi wa 'ya'yansa ɗinki ba to ba ma wannan ba ga abin da ya fi komai muhimmanci ma ciyarwa ma baya yi sai ki koma wajen iyayensa sai su rinka yi miki sutura su rinka yi wa 'ya'yanki sutura a nan gurin wannan mata matukar abin da ta faɗa haka ne kuma mutumin nan ya ƙi gyarawa kai shi kotu alƙali ya baki takardaki ki je ki wani auren Allah sa albarka kenan ba ta yi laifi ba in ta nemi sakin ba ta yi laifi ba Allah mayar miki hakinki shi sa kullum iyaye ku ta addu'a Allah ya bawa mazajen ‘ya'yanku mazan kwarai da za su rike muku ‘ya'yanku don mutum ya zo yana tarawar kai yana neman yarinya yana ta gigiwa yana neman ku yi bincike a kansa kuma ku lura da shi mai tausayi ne mai jin ƙai ne mai kyauta ne ko marowaci ne wanda zai rike muku yarku ko kun mutu ne ko ku mai auren ɗanɗano ne ko kuma bai da ra'ayin auren iyayensa suka matsanta ya zo ya yi kawai ya zo ya watsar da ya wannan zalunci ne Allah ya faɗa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mai yalwa ya ciyar daga yalwarsa wanda Allah ya bashi wadata ya yalwata wa iyalinsa ya faranta mata wanda aka tauye mai dukiyar wanda yake cikin talauci shi ma cikin ɗan abin da Allah ya bashi kaɗan ɗin ya ji tsoron Allah ya taimaki matarsa yaya mutum zai ɗauko 'yar mutane tana cikin gatanta a gidan iyayenta da cinta da shanta da suturarta da wajen kwanciyarta mai kyau da kula da lafiyarta da asibitinta ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka ka mai da ita baiwa kana barinta da yunwa baka kula da ita baka da kirki halinka bai da kyau baka jin tsoron Allah kuma Allah zai jarrabe ka da ‘yarka da za ka je ka aurar da ita wani ya zo yana mata azaba ba za ka ji daɗi ba manzo Allah ya ce ku ciyar da su daga abin da kuka ci ku suturtar da iyalinku daga abin da kuka suturta yanzu wannan mijin zai yi a ce shekararsa takwas bai taɓa ɗinki ba yanzu a sallah mutum bai zai iya ɗinka matarsa a tamfa ba a sallah wannan wani irin miji ne wannan to wata ta ce wai suna da yawa ashe suna da yawa yanzu a sallah ma ba sa yi muku banda sharifa hadda wallahi Allah shirye su gaskiya to ya kamata malamai su tsananta wa'azi yanzu mutum sallah ta zo bai zai wa matarsa dinki ba wata ko haihuwa ma ta yi ba za a mata ba Allah ba ku haƙuri yau zan yi muku addu'a Allah kawo kuɗi mata zan addu'a Allah ba ku kuɗi kuɗi kuɗi ku samu kuɗi na arziki kuma manta da su ku ta hidimar gidanku kawai ki kula da sana'a to tunda baya bayarwa hajja nawa dikam ha hajja noye joda mana ga Allah adilla ne ko badume joda nage nage jo war joda do war tawo nan awwa rana ne ya dame ta baiwa Allah Allah ƙara lafiya kin san yanzu zamanin aljanu ne in ana karatu muka ga mutum ya miƙe sai mu ɗauka sun zo ne wannan wannan tambayar bari mu bata haka ma sake dawa wani karin ko malam assalamu alaikum da fatan kana lafiya malam ina da adda ma'ana tana da yaya to ta ce tana da yarta ba ta son yin azumi ta ce bana ma bara ma ta sha azumi ashirin kai kai azumi ashirin an yi da ita an yi an yi ta biya azumin nan ta biya bana ma kuma haka ne ba ta azumin malam ina so a yi mata nasiha ko Allah zai sa ta gane ta biya kuma tana zuwa wurin tafsirinka yan hizba ku kawo min ita kawai shine magana kawai a kawo min ita don Allah in tana nan ta yi hakuri ta zo kuma in na miki nasihan nan ba mamaki fa zan kyautata miki ki zo in ji me yasa kike shan azumi ashirin wace haila kike yi ta ashirin wannan yar uwa taki tana ƙaunar ki tana son ki yanzu mutum musulmi ya sha azumi ashirin a wata kuma ya ƙe biya kina cikin hadari duk wanda yake ƙin yin azumi yana cikin hadari kuma azumin nan dole wajibi ne tilas a kanki wallahi kai Allah mai halittan bayansa yanzu kowa yana azumi a garin nan kowa bakinsa a kame ke kuma kije ki ta cin dumame kina cin abinci da rana da wace fuska zaki ga Allah kika sani ko bana zaki mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shirye ta ku daga hannu a daga a daga a daga ai wannan babbar magana ce gaskiya ya Allah ya Allah muna roƙonka wannan yar uwa tamu da take da taurin kan bata yin azumi tana shan azumi da gangan Allah Allah ka shirye mana da ita Allah ka shirye mana da ita Allah ka sa ta ji wannan wa'azi Allah kar ka ɗauki ranta sai ta biya duk bashin da ake binta in ba ta da aure Allah ka taimake ta ka aurar da ita ka bata mijin da zai sa ta ta azumin in mai aure ce kuma Allah ka shiryar da mijinta da yake kyale ta tana shan wannan azumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku sauke hannunku Allah sa Allah sa Allah sa Allah ubangiji ya karba ina suke akwai wata baiwa Allah sunanta hajiya lami ta ba da tallafin taimakawa yara marayu naira dubu goma kukan kabbara ku akwai ƙarfi inda kun ji magana kuɗi wallahi yanzu duk karatun nan da na yi har na gama ba a yi wannan kabbara mai ƙarfi ba na ja aya na ja hadisi na yi bayani makogoro na ai ya bushe ba a yi wannan kabar amma daga jin dubu goma za ku tsaga garin nan da kabar to hajji alami Allah ya biya ta Allah ya saka mata da alkhairi insha Allah za a yi amfani da ki dubu goma wajen biyan telolin marayu a biya su kudin ɗinki ko kuma in mun kammala biyan su za mu san me za mu taimaka musu ko sutura ko kayan sawa insha Allah Allah ba ta lada malam Allah ji kan iyayenka amin Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana amin wayya ba a cewa amin ne kam ba sai da lafiyar da nisan kwana zan zo na muku karatun ba ana mun addu'a kuma ba za a yi mamma ni ma din dungushe za ku yi mun an yi wa malam addu'a addu'a ku ce amin har a cikin zuciya an kun je gida ma ku yi ta yi Allah ya ba mu dama mu ta cewa Allah ya ce annabi ya ce malam ta ce ni ce ina da yaro na dan firamare amma fa baya gane karatu islamiyya ma baya iya hada baki bokon ma haka kuma malam ina koya masa daidai gwargwadon fahimta ta kannansa sun iya amma shi kam ya kasa malam ina so a taya ni da addu'a Allah sa ya dinga gane karatu kuma da duk ƴaƴan musulmi ma gaba ɗaya Allah sa su gane karatu ya Allah ya Allah ka ba wa ɗanta fahimta Allah ka ba shi ganewa ki dan lallaba shi ki bi hankali haka mutane suke wani yaron za ga yana lolana ake cewa a wajen malaman education lolana in an ce low ko slow mana mutumin da yana gane abu amma a hankali a hankali baya ganewa da wuri yanzu kin ga aiko karatun nan da muka yi ba kiga wata in ta zo sai ta faɗi guda ashirin ɗin ba wata ko daga, daga na uku ma take birki ko ba ka bane ba ko karatun nan da na yau da zan zo in tambaya wata yanzu yanzu za ta ba da ansa wata kuma za ta zo ta ta mana i'ina ta na Allah haka za ta juya ta tafi ba za ta iya ba to akwai kowa kwakwalwarsa daban-daban mataki-mataki ne kar ki ki shi kada ki kyamaci danki ki dauka shi mai ganewa ne amma a hankali kamar girma ne ai wani yaron zai ga nan da ya girma wani kuma zai dade yana cin abincin gidan ubansa bai girma da wuri ba haka ake yi Allah ganar da mu me an rubuta to a cikin takaddar ta aiko ta ce malam ga sadakar 200 a taimaka marayu to hajiya 200 wata iso ba mu dai takarda ce ta iso mana wataƙila ta yi miƙel ne ta ɗan sa ya 200 ta miƙa wata mai hukun ta miƙo ita kuma ta zare 200 ta miƙo mana takarda a to ya za ku riƙe kar ku a sake turo kuɗi ku riƙe ku turo su ku kawo su a'a ya za a turo takarda ba 200 da haka na faɗa duniya ku ji an turo takarda da ɗari biyu ɗari biyu ba ta ƙariso ba to amma dai wata 'yar hizba mai tsoron Allah ta ce 'yan hizba ne suka ɗauka za su sa a cikin kuɗin taimako kenan to amma taimakon da ake wa 'yan hizba ai ba na marayu ba ne ba ku kawo mana ɗari biyu mu kai yawwa Allah ku jam yawwa kun sa akwai kuɗin taimakon 'yan hizba akwai kuma na taimakawa marayu ko tunda tace marayu za a sa sai a sa marayu Allah saka da alkhairi ko kuma ku rike zan biya 200 ba komai ni bari man da ko ina da to karfa ni din ma ko na baro kudin ne ai gida eh ina jin ina da ba 200 ma ko 1000 ne ma zan bayar ni ba dan saka ga ta sabuwa ma a ina da ɗari biyu alhamdulillah ga ɗari biyunta malam a sa asusun marayu na biya ke kuma yar hizban da kika ɗauke wallahi gobe kika ɗauke ba zan sake biya ba yawwa ai gaskiya ne gwanda mu yi ta ƙeƙe da ƙeƙe gonga in gonga Allah ku jam Allah min dubara ji malam Allah ya saka maka da alkhairi malam a samu addu'a yau sati uku menene ba a ganta ba mahaifiyarta ce ba a ganta ba sati uku kuma daman tana da menene daman tana zuwa abuja to kuma ta ce za ta tafi gida bauchi amma har yanzu ba labarin ta ba labarin abujan ba baucin ya allah wannan dattijuwa allah ka bayyana ta Allah sa ba ta faɗa hannun mutanen nan bane ba Allah kare mu Allah kare mu kare ta sai ku je ku yi ta addu'a aiki ya same mu da mu da ku wallahi sati uku malam Allah taimake ka don Allah malam a taimaka min da sadakan alkur'ani dan daraja annabi Muhammadu to an fara kenan to insha Allah dan daraja annabi Muhammadu kuwa gobe kina da Qur'ani izu 60 sabo gadagar mu an tambaye mu dan annabi dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da ya kamata ce dan Allah a bata to saboda kauna annabi da take insha Allah za a bata Qur'ani izu 60 amma da Allah kar wata kuma ta sake rubutowa kuma ko a dan lallaba mu dai mun tanadar da su wa yan kyauta muke ba wa yan musabaka malam ka tuna mun za mu bata Qur'ani kaman wancan satin ma mun yi wata alƙawari ko wata tsohuwa ko to to za a zo amma tsohuwa za ta iya karanta ƙur'anin na mai ƙaramin rubutu suna yi ko manyan ido ne da su kenan to za a zo da ƙur'ani guda biyu sabo gadagar Allah ya saka da alkhairi to ga wata kuma tambaya ƙarshe malam da fatan ka tashi lafiya malam muna tambaya kamar haka malam babana yayi aure suna zaune da matan suka haifu har tsawon yara biyu suna zaune da matar suka haifa har tsawon yara biyu sai kuma ya sake ta kuma sake uku kuma sai ya dawo da ita to malam menene sakamakon wannan zama yake kin ji fa wannan bayan Allah ita kuma babanta ne ya saki matarsa sake uku kuma yanzu ta gama ta kam ta dawo gida me sakamakon wannan zama yake kuma malam ta dawo an samu ciki har ta haifi yaro namiji to malam wannan yaro yana da gado a a a me yin zafi haka ko ba shi da gado kuma malam fa yana fa zuwa tafsirinka na maza yana zuwa don Allah malam a karanta mishi ya ji saboda a ko ya ji maganar da aka faɗa ta kin ga wannan takardar taki karfa ta jawo miki matsala in je in karanta baban nan ya je kore ki a gidanku to amma dai za mu yi magana cikin hikima ba sai na karanta takardar ba a tuna mu mai hukuncin mutum ya sake mata sake uku ya dawo da ita kawai zai farfa miki asiri kar ki zo daga baya je rufa ki da duka ki zo ki ce min ya kore ki to amma mu yi mai uzuri watakila saki ukun da ya mata a lokaci guda ne a shari'a ku ji mata idan namiji ya sake matarsa saki uku a lokaci guda ya ce shi wane ya sake matarsa saki uku tashi ki tafi saki uku to wannan saki ɗaya ake ɗaukansa haka ya faru zamanin annabi haka ake zamanin sayyidina abubakar haka ake yi haka farkon shekarun umar ibn khattab shekaru biyu haka ake daga baya ne umar radiyallahu anhu ya ga ana wasa da saki sai ya ce daga yau duk wanda ya sake matarsa sama da wannan sakin saki sama da saki ɗaya saki uku saki ɗari to ta saku to mu ɗauka baban nan nake watakila saki ukun nan da ya yi a lokaci guda ne ya yi kuma ya ji bayanin malamai an ba da fatawa in a lokaci guda ne aka sake mace saki uku to saki ɗaya ne to mu ɗauka haka ne da haka aurensu yana nan kuma wannan ɗa ƙaninki ne kuma in an zo raba gado yana da dubu goma kina da dubu biyar sai ke haƙuri kuma Allah ya sa ba tsohuwarki kike taya kishi ba don na ji kin ce matan babanki kenan ba mahaifiyarki bace ba yanzu ba mamaki da mamanki ne da baki rubuto takardar nan ba ba mamaki da haka mu masa uzuri wataƙila haka ne ko idan ko saki ɗaya daban ɗaya daban ɗaya daban daban daban daban ya sake ya dawo da ita ya sake ya dawo da ita ya sake ya dawo da ita har ya mata uku to wannan ba aure kuma zaman da suke yi zama ne na zina kar ku kuskura ku bari wani ya sake muku da saki uku daban-daban kuma ya dawo ya ci gaba da zama da mata zaman bai yi ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين yau saboda akwai zafin rana ba za mu yi tambayoyi ba za mu bari sai ranar asabar ai sai ranar asabar juma'a ma ba za mu yi saboda sallar juma'a sai ranar asabar insha Allah sai aje a haddace karatun da nayi ko na harkokin jini din na a kiyaye an na ba ku hutu kenan ku je ku huta ku haddace Allah gafarta mana Allah samu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin